بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا أئمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتضافي بنظرة تأتي لنا بالظفر
حرف الواو عرف شيخ يتشي أصول جميع الماسكين بحبليا تحققه من لم يكذب بربيا وتولي فيافل في المعارف لم ترم فقد كسر الأقطام عن درك شاويا بفضل إله الناس جل جلاله وهب رسول الله ضاع نبيا حلفت يمينا إنني لا يحبني سوى أسعد والعكس فيها لبغضيا وقد علم الأقوام أني خديمه فوصل حبيب الله ينفع بوصليا وما قلت قولي شابحا متبجحا وما مسني سكر يغيب عقليا وعند هطوطي للعنام سعادة فلم يشق يوما مر عني وخطيا وما قلت هذا دون إذن وإنني لأكتم سرا لا يباه لغيريا وذا كله من حب سيد مرسل عليه صلاة الله والطول شانيا تنوعته حتى تخيرت إنما جلال رسول الله خير فكريا إفادته منه إليه محبة وسبحان ربي ذكره تجليا ومن سر هذا مت شوقا ومغرما أزيد اشتياقا حين زدت تدليا فمن لي بوصل للحبيب وليتني أجاوره في حالته تمنيا عليه صلاة الله ثم سلامه تساوي صلاة ذاكرين قبيليا عليه مع العال الكرام وصابه ومن سلكوا نهج المحبة قبليا نعم حرف الواو حرف حرف وشيخ يتشي وصول جميع الماسكين بحبليا saduwar baki ɗaya masu riko da igiya ta saduwarsu da Allah tahaqqaqahu man lam yukazzib bi rabbiya man lam yukazzib bi rabbiya wannan duk bai karyata da ubangiji na Allah shine Allah ba to tahaqqaqahu ya tabbatar da shi cewa almajirai na sun samu usuli da Allah wanda duk ya yarda da Allah shine Allah to ya tabbatar da haka su ne masana Allah mun gode
wajen fifa ya fi ma'arifi jeji na koko ciki na duka jejika na baki daya tab-tab suke da ainihin sanin Allah lamturam babu ana samu faƙad kasural aka babu an darki babu shawuya ana samun iri na wajen ci- cika da jejijjika da ma'arifa ta Allah don haka masu ratewa da igiyar na suka samu usuli iri na mai mai sanin Allah da ya tara shi to babu iri na lamturan ba ma a samun iri na hakika kuduban Allah sun takaita an darki shawuya daga barin riskar fage na wajen sanin Allah bi fadli ilahin nasi na samu haka ne kuwa da faralar ubangijin mutane shine Allah jalla jalaluhu wannan da girman sai ya girmama wa hubbi rasulillahi da kuma albarkacin soyayyen manzo Allah ɗaha mai suna ɗaha nabiya annabi na sallallahu alaihi wasallama da saubin san annabi kuma na- na samu haka na'am halaftu yaminan shehu ya ce na rantse rantsuwa Innani- hakika ni in ya la yuhibbuni babu wani mai so na Siwa as'adin.
sai mafi arziki a cikin halittar Allah shine yake so na Mm, dan san sa san manzon Allah ne duk wanda ka duk wanda ka ga yana so na to as'adu ne ya fi karfin sa'idu ma ya zama as'adu wal akasu fi hali bugdiya sun kuye kuwa mai ƙina ya wato mafi tsiya mafi tsiya ba shaki ba ashka mafi tsiyar kuwa shine cikin ƙina wal akasu akasin as'adu ba shine ashka ba to fi hali bugurya wannan ko yana cikin halin ki na subhanallah wal iyazu billah na'am wa qad alima al aqwamu hakika manya-manyan bayan Allah sufaye sun yi sani anni khadimuhu ni hadimin manzon Allah ne fa waslu habibillahi saduwa kuma da masoyin Allah annabi Muhammadu yulfa bi wasliya ana samun sa ne da saduwa da ni Mm.
ne sadu da ni ya sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mm.
wa ma qultu qawli shatihan ban faɗi maganan nan da na yi ba ina mai shaɗahu shi ne irin magagin maganganun waliyai Eh, an shiga wani hali kuma a faɗi abin da aka so ba a watsake ba ya ce a ni ba haka ba ne
mutabajjihan ko ina mai tabajjuhin cika bakin wilaya duk ba haka ba ne wa ma massani sukurun Mm, sukuru su maye na hadara bai shafe ni ba yubayyibu aqliya da yake fakar da hankalina in mayan hadara ya bugi wali sai ya fakar da hankalinsa wani ma sai ya dawo a ce kace kaza kace kaza bai san ya ce ba sannan ya faɗa ba alƙalami a kansa an shiga tuni ba wannan ba ne ko ko a cika bakin waliyai wani ma ya faɗa har abin da bai kai ba ba shi ba ne ko kuma shaɗahu waliyi yau ya ce bari dai ya shaɗahu ya faɗa abin abin da yake akwai ya faɗa amma a gigi a gigi na hadara duk ba wannan ba ne duk ba wannan abin da nake faɗan nan a watsake nake ga ƙulci ƙauli sha ɗaya ko mutabajjihan wa ma masani sukurun yi gayi ku akaliya a'a bari ma ka ji wani wa inna hududi haƙiƙa rubuce-rubuce na da zane-zane na wa lil anami sa'adatun arziki ne ga talikai baki daya falam yashqa yawman mar'ani wanda duk ya gani ya so ni ba zai tsaya ba har abada wa khatiya ko ya ga rubutu na ko hoto na ya gani ya so na an haye duniya da lahira ta ko alhamdulillah haɗiya ko kuma ya ga rubutu na ko a shiga wata wasiƙa shehu ya kawo ko ka buɗe wani littafi ka ga an buga ga rubutun shehu ka gani ruwa ta sha an gama ta aga wannan ai magana ce ta ta imani eh kuma ba ta kowa da kowa ba Zan- zancen namu bai da kafar shigowa in ka shigowa fata-fata za a yi da kai abin sai imani Allah ka ƙara mana mu dai mun ji mun yarda alhamdulillah na wa ma qultu hadha duna izni ban faɗi wannan ba ba tare da izini ba abinda na faɗan nan duk da kuka ji tare da izini na faɗa izinin kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innani hakika ni in ya ban faɗi duba fa ɗan La kaɗan aktumu sirran.
ɗan kaɗan na faɗa wallahi aktumu sirran ina ɓoye sirri ne la yubahu li ghayriya baya halatta jinsa ga wani na shi sa nake faɗa ɗan kaɗan kaɗan na faɗa karaje a haukata mahaukaci dama ga ciwon hauka kuma da zuwa da abin da zai haukata mutum shi sa yake cewa ba kaɗan na faɗa na ɓoye sirri Mhm.
wa za kulluhu min hubbi sayyidi mursalin wannan duka abin da kuka ji na faɗan da wannan na ɓoyen da wannan ban faɗan ba kuma na faɗe shi da izini Mm.
duka daga wato ainihin s- soyayya ne na annabi muhammadu alaihi salatullahi salatin allah ya tabbata da manzala wal tu'li shaniya ni kuma sha'ani na a ɗaukaka shi ana kuma ta ɗaukaka shi allah ya ƙara ɗaukaka sha'anin shehu Amin.
ƙara masa faida
tanawwartuhu sai wuce na hango manzal ma na hango shi amma fa usulun fa an sani ko usulu jami almaskina usulun saduwa da Allah gane Allah eh da bayin Allah suke ta yi ake ta karɓar ma'awali a shiga ita neman yadda za a gane Allah to gundarin usuli shine yarda da Allah kawai kuma komai ka gani daga Allah ne ba ka da faɗa da kowa komai shi sa wannan Allah ya jarraba da sanya ɓata wa arafin Allah to ya samu aiki don shi ransa ba ya ɓaci komai daga Allah ne daɗi Allah ko zaƙi Allah ɗaci ma Allah wahala ma Allah samu Allah baka samu ba ma Allah to inda Allah ne shi ne to komai ɗaya ne inda Allah ne in ka samu Allah in ka rasa Allah to in ka samu Allah ka samu in ma ka rasa Allah don mai ba da yana nan Eh, ba abin da yake damu to wusuli kenan ba wani abu bane wusuli shine bin Allah da kiyaye dokokinsa da bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi da wasallam riko da ɗarika da gaske Mm.
bayan muna ɗarikar biki ba lazimi da wasifa ya gagara mm-mm. sai ka rike da kyau da gaske Eh, ilal mauti sharban nan ba bari Eh, kuma babu abin da za ka ba abin da yake tada hankalinka ba abin da zai juya maka tunani Allah dai kawai kuma komai ka gani albarkar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam gonar ka cikin kallon ka jinka daga to are usuli kenan Mm.
to wannan kuwa duk mutumin da ko baka da adalci ka tabbatar mutanen shehu ibrahim su suke akan haka suke Mm, to saboda haka don kan mutum ya ɗauki cewa usuli wani abu ne wani zai je ya ce ka yi usuli shi kenan kenan ka zama ɗaya sai ka je ka aikata abin da ka ga dama shine ba shi ba ne Mm, ba shi ba ne ban allah shine usuli Mm.
gane Allah shi ne ake kiyaye Allah duk wanda kaga yana ina aikata abin da ya ga dama yana cewa ya san Allah ƙarya yake bai san Allah ba wanda duk ya san Allah kiyaye Allah yake suke wanda duk ya san Allah duk wanda ya san Allah to kiyaye an kaga mutum yana aikata abin da ya ga dama bai san Allah jahilin Allah ne kan ma ka saurare shi su masana Allah ba ca suke ga muna mu muka san Allah ba a'a aikin Allah suke tsayawa da sadar da umarni da barin hane da riko da sunnonin manzo Allah da fala'i cikinsa amma kaga mutum yana wauta yana shirme bai yaro ne mai san Allah ba tunda abin da ya faru din nan na kissar yaro da ya bata din nan ko ce wani yaro ne ya bata ya shiga daji aka neme shi aka rasa ashe ya yi nisa cikin daji sai ya je ya samu zakoki da zaki da, zaki da matarsa ɗirka-ɗirka suna kwance tana kallon juna kasan shi zaki matarsa ba ta ba shi baya yanzu sai ya ga ya ga da ita sai dai in ya kwanta ya kalli nan gaba sai ta zo gabansa ta kwanta ta kalli yamma tana yi makirari an gaishe ka sarki sannan da hutawa sarki shi kuma yana yanga yana tauna yana yana mata yana shan kamshi to nan za ka gane namijin amma an ka samu ka ga zaki da zakanya ka san tun da duk gashi ne da su sai da zuba- sai sai da lura idan ka samu ita idan ta a buɗe wanda ka ga idan nan a buɗe ba tare rufewa to mace ce amma wanda za ka ga yana lamshin na yana wulaƙanci to zaki kenan sarki kenan to wani yaro sai ya ɓata ya shige daji sai aka bu ana ta neman sa ba a gan shi ba ashe yaron ya je ya samu zaki da zakanya suna kwanci sun haka sai ya shiga tsakaninsu yana ta wasa kama gemun wannan ya taba wannan ya kama sai matar ta ce allah taimaki sarki ya kamata a gama da wannan yaron ya zai zo yana raini a gaban sarki har yana tattaba maka gemu sai ya ce ki kyale shi ki bar shi yaro ne wannan ai bai san mu ba bai san mu ba wannan bai san mu ba shine yake mana abin da ya ga dama da ya san mu ba zai yi haka ba matan nan dai ta suke ya ce a kyale shi aka bar shi ya ta- har ya bacci tsakaninsu ya farka ya barci ya taba gemun wannan ya doki fuska wannan can sai iyayensu suka shigo haddajin suka zo a wajen suna zuwa suka taho suna haskawa dare yayi suna haskawa sai suka hango yaron a kwance kafarsa a cikin wannan yana kansa yana ta taba zaki da suka hango suka hango shi suka tsaye suka juya radadadadadad sai ya ce to kin ga wanda suka san mutane ba za su ƙara so ba daga mutum yana wasa da Allah ya san Allah ba kawai yawwa shi ne ya ce sai ya ce to sai tun da sun gwada sun san mu sai mu yi gaba mu tashi don su zo su ɗau ɗansu sai suka tashi da matar suka yi gaba suka yi nisa da wancan amma duk da haka saboda sanin zaki da manyan nan suka yi ba su iya ƙarasa nan ba har sai da gari ya waye rana ta fito suka yi gayya sannan aka je aka ɗauko yaron yana ta barci ya shiga inayar Allah saboda haka ba burgewa ba ne a samu mutum ya ce shi arifin Allah ne wa ya san Allah kuma da an yashi Ibrahim ba ne Allah ƙara ba mu sanin Allah su bar mu da manzo Allah na sanawartuhu sai mu ya ce da hango manzan Allah hatta ta hayyartu hadda ɗan hasken da na gani hadda kai na gigice inna ma jalalu rasulillah ya hayyara A fikriya takaice dai girman nan da jamalan nan na manzon Allah da na gani shine ya gigitar da tintintini na.
ifadatuhu Kwararar baiwa na manzon Allah minhu daga gare shi ne, ilaihi zuwa gare shi, mahabbatan dan tsananin soyayya.
wa subhana rabbin dakka ruhi Sarki ya tabbata ga Ubangiji Allah daka ruhi da ya niƙadda wato ruhi na ya tishe shi cikin hadara na soyayyen manza Allah.
tajalliya Dan tajallin Allah tabaraka wa ta'ala.
wa min sirri hadha mittu Da shawqan sababin wannan sirrin ne na mutu halin kasancewa ta na mai shauƙi.
wa magraman Da bege mutuwar fa ba irin wacce kake nufi ba, mitu shauƙan. na mutu don tsananin shauƙi wa magaraman da tsananin bege ga hadarar manzon Allah to kaga za a iya cewa eh bege da shauƙi ya kashe shi an mutu ko bari ka ji to wace irin mutuwa ce Mhm.
azid ishtiyaqan sai kuma ga nan na ta ƙara shauƙoƙi ka gani
hina zittu tadalliya yayin da na ƙara samun kusanci da hadarar manzon Allah
faman li bi waslin lil habibi wa naka samu ne da sadar da ni zuwa masoyi annabi muhammadu walaitani ujawiruhu ina ma dai ni in zama ina makotaka da manzala fi halataihi cikin halinsa guda biyu halin duniya da lahira ko ko halin fana'i da halin baƙa'i a halin zahiri da halin baɗini in zama ina tare da manzo Allah ya samu Allah ya mana haka Amin. tamanniya wannan shine burina alaihi salatullahi Lakin Allah ya tabbata ga manzo Allah.
summa salamuhu gaisuwarsa.
tusawi salata zakirina Salatin ubaidiya nan ta yi daidai da salatin nan na masu ambaton Allah da zikiri da ambaton manzo Allah Ubayliya cin gabani na.
alaihi ma al'alil kirami Salati ya tabbata gare shi da alaye masu girma.
wa sahbihi Sabansa.
wa man salaku nahjal mahabbati da kuma wanda suka haɗu ta barkin nan na soyayyen manzan Allah kabli ya cin gabani na radiyallahu anhum حرف الزايم زمان رسول الله خير زماني وطيبة خير الخلق خير مكاني فمن لي بكاس من أريس ورمة فشوقي إلى تلك البقاع الدهاني فشوقي إلى وادي الأقيق وسلئه حماني منامي فالمنام جفاني فشوقي إلى وادي النقى وبقيه وللصخرة المنسى إليه دعاني فهل تسمه الأيام يوما بعودتي إليها فهاتي بغيتي وعماني وهل لي أن أقص العتيق وتقتسيه كذا القبة الخضراء أراد جناني وهل لي فلق باخرات تقل معي يحجج بيت الله دون تواني وتني لهم آذى الحبيب قيادتي وقشت بالبضحاء كل مباني عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تزج العبد واستجلان عليه صلاة الله ثم سلامه تعجل فتي والمنى والتهاني عليه صلاة الله ثم سلامه تضيء جلالي أو تضيء مغاني عليه صلاة الله ثم سلامه ثم يكون تصريف كل معاني عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تنجينا بدون معاني عليه مع العال الكرام وصحبه صلاة وتسليم مرور الزمان زمان, زمان رسول الله shehu ya ce zamanin manzo Allah خير زمان shine fiyayyen zaman na dukka saboda hadisin khair- khair- khairul quruni karni أمم.
na وطيبة خير الخلق kaga ɗai ba ta fiyayyen halitta shine Khairu madina makani.
khairu makani shine mafificin duk wani bigire a duniya sallama ba wani mahalli mafi tsarki da ya kai madina balle ya fita suke
duk wanda ya ce maka wai- wani waje wai ko maka ko wani waje ya fi madina ka watsar da shi shirme yake bai gane ba ne don an ta rigiban nan an yi maganganu an rubuce-rubuce manya sun warware komai akwai akwai hujjoji na akali da kuma hujjoji na nakali da an warware matsala madina ya fi maka yawwa ya fi baitul maqdisi yawwa wannan baiwa ce ta Allah kuma saboda manzon Allah ne kamar yadda kowa ya sani an yi wannan rigima da malaman saudiya da al'imamu muhammad al'alawi a sharif a kan haka har ma an yi rubuce-rubuce da littafi an gabatar da hujjoji nassoshi da nassan hadisai suka gamsar suka kayar da waɗanda suka ce maka tafi nassi na na hankali shi ma ya kayar da wanda suka ce maka tafi saboda wasu sun ce ai saboda maka ne ka ba nan ne farkon harami ko saboda maka nan ne ɗakin allah yake ci yake nan to amma madina eh daga ce to in bayan nasoshin da aka kawo an san ba wanda yake sama da allah ba wanda yake sama da manzo allah sai allah Lahu wal baraya wara'u to idan aka tafi akan cewar ji- sa kowa ya sani ma'aiki ya rayu a madina kuma allah ya karbe shi kuma aka sa shi a nan aka yi kabarinsa kowa ya san muƙaddara jikin manzon allah yana nan wanda kuma hadisi ya tabbatar da cewa ƙasa ba ta cin naman jikin annabawa wasu waliyan ma ai ƙasa ba ta cin naman su ba annabawa ba ma nawa muka tona aka gansu da ransu Hmm? saboda albarkacin kuma annabin sallallahu alaihi wasallam to sai aka ce ai tun da maka ne ɗakin Allah ai ɗakin Allah ya fi can ya fi wajen da manzon Allah yake saboda can ne ɗakin Allah aka yi ta rigima na ka ce to shi kenan amma dai kowa ya imani manzon Allah yana nan to sai a zo a duba idan dai har aka zo ɗakin Allah aka shiga aka gano Allah na ciki to lalle maka kam tafi tafi tafi Madina ko tunda dai Allah ne kawai sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kakallahu wal baraya wara sai da ta kai su da haka da su Sharif Alawi aka dandale aka tabbatar eh aje in dai an buɗe ga ɗakin Allah Allah na ciki to nan kan ya fi ya fi can amma nan kowannen mu ya sani za a bude za a iya ganin manzon Allah yana nan to saboda haka annabi na nan ya ya fi ko ina kaga aka ban magana ma nasi nassin ma kuma ya tabbatar da haka saboda haka idan mutum ya ce kokari zai zai girmama Allah zai zai raunana darajar manzon Allah to wallahi tun daga Allah ya raunano dan shi Allah ba abin da yake so ba abin da yake nema ba shiri tsakanin bayi da Allah illa su girmama manzon Allah sallallahu alaihi su kambama shi yadda Allah yake kambama shi kuma duk yadda mai kambamawa zai kai da kambama manzon Allah wallahi Allah ya riga mu sai dai mai koyi don haka wajen da aka tabbatar kabarin annabi yana nan to ya fi duk duniya da lahira da duk abin da yake ciki shi sa shehu yake kirari ga kabarin ya ce darihun biya amsa muhammadu sawiyar darihun hal dammat li ashbahihim ardu al'ardu ƙasar duniya ta kashe yake tambaya shin akwai wani waje da ta tara abin da wannan ƙasar ta tare babu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ga magana da shewa ke faɗa zamaninsa shine mafificin dukkanin zamunna ka gani kuma hadisi ne annabi ya ce khairul qurun qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum kuma mazauni ko da ba a samu wani abu da ya nuni akan haka ba duba da wannan me ya janyo zamanin da annabi yake faɗi zamana saboda annabi na cikin zamanin saboda shi ne to tun da haka ne inda kuma jikinsa yake aka yi alhukumu bilkiyasi da wannan hadisin tabbas ne a tabbatar da cewa inda jikin annabi yake ya fi kowane waje mai tsarki tsarki a gurin Allah da girma da wajen bayan Allah na gasken mumine da ƙara nau da rai wannan magana shehu yake tabbatarwa saboda karama ce ta shehu kullum cikin hidimar ake da bayyanar da daraja annabi waɗai ba ki khairu halki bigire na ɗai ba wajen fiyayyen halittar Allah khairu makani ita ce tafi duk wani bigire a duniya ai ba madina ko shiga kai ai kana ji jamadatu hadal kauni tadri muhammada to balle kai dan adam baka san annabi ba idan ka je madina ka ga abun ban mamaki kuma ka je madina ka je maka a ban nasi ya ka ji za ka san ina ne ya fi ina ne ladabi Allah ma da kansa yake ladabi yake girmama wannan wajen saboda mai wajen kana zuwa wadin maka ba mu ga wani gurin da aka ce na raula aljanna ba ce amma manzo Allah ya faɗa mana ma bai na bai ciwo min bari illa raudu min riyadil jannati shehu ya shiga ya ce wa da hulu jannatin na'imi walan amut biyun ne habibi za ku mu gayacin gana a aljanna ban mutu ba albarkacin manzan Allah saboda haka lalle madina ita ce mafificiya yanzu idan mala ibrahim ya mun shiga madina za ka hawo mota kuna tafiya mota tana tafiya tana tafiya ana gudu ana gudu da an doshi shiga madina sautin ƙarar mota za ka ji ya canja ko da irin motar nan ba salansa ne ɓawo ana dusan madina za ka ji amma allah ya sa mata salansa sai ka ji shiru ladan ko mu kurke wannan formula duk wanda ya je madina ya zo shiga zai ji ko akan me kake tafiya komai sai ka ji ya canja saboda radami saboda aka madina aƙida ta sunnati da aƙida ta masoya annabi mutanen Allah na gaske masu yi da gasken wanda suka san ƙadarin annabi waɗanda Allah ya sa su a jirgin inaya to sun san zamanin annabi ya fi kowane zamani mahallinsa madina ya fi kowane gire yawwa kuma za ka gani idan mutum ya ce ba haka ba to hancin hadisin na hairul ƙoroni karni shi ya karyata Allah ka ba mu dace kuma idan mutum ya je yanzu madina idan mutum ya je madina yanzu idan dai Allah ya yarda da imaninsa kuma Allah ya karɓe shi idan zai kwana nawa ba zai taba jin kewa ko tuna wata harka ya ce ina son ya tafi gida ba babu abin da mutum zai ji munan yau daga nau ne da mala ibrahim ya muke zaman mu a madina ba abin da zai dama ma ka je madina ka ji ka ka kagara kana da wata harka ko kana so kai maza ka dawo gida to kai wa kanka kai wa kanka hukunci imani baka da shi in kuma har kana jin kai mai imani ne to Allah bai karbi imanin ka ba amma za ka zo maka kana sauke umra za ka ji kawai maganar ya za ka yi ka taho gida sai ka fara tuna yara kai gida ba komai ka gama abin da ka zo yi ba komai ka tafi amma kagara da shiga kewa a majina mumini ba ya yi saboda haka lallai ba za mu mance ba shekara ta dubu biyu da na maka muka yi tafiya aka ɗauke jirgi aka zo aka rasa jirgi ko a lokacin muka hau jirgin sudan ko yajin aiki suka yi ko me aka yi dai mun gama ziyara a madina mun yi kwanakinmu muka je maka muka gama aikin hajji aka dawo aka ce to wanda za su tsaya a maka za su tsaya an samu matsalar jirgi wanda kuma suke so za su koma madina za su iya komawa ala'ayi halin dai a saurari waya da kuma wato ejoji za su ta sun an gama komai sannan ajiye jidda da muka kwambi a maka sai muka tattara namu ina mu sai muka koma madina muka tafi madina muka je muka zauna yau za a samu jirgi gobe za a kiran jirgi jibi za sai da muka kwana arba'in da bakwai ne nan da ka gani madani ne ba jirgi ba komai aka zauna cikin ni'ima cikin jin daɗi ba wani wanda ya shauƙin tafiya gida muna ciki cikin cikin da'irar ma'aikin Allah wannan lokaci kan an gwada imani haka muka yi kwanaka muka yi ta salatai to wannan ya isa har ma na ganin ba zan mace ba wani dattijo mutum ɗaya shine tsakar dare sai na ido na biyu amma masu sata su zo ɗiban kayan mutane sai su koma sai aka ce a yi kwamati lallai a a ba shehi a sa a yanka wa shehi wani abu na kuɗi don kullum idan sa biyu ba don ina ido biyu ba za a yi ta sata aka ce to shine wannan cikin dare sai na ga wani dattijo ciki can shimfiɗarsa sai ya tashi ni na ta rubutu na sai na gan shi ya zauna ya yi tsaki ya koma ya kwanta ya kuma sai na ce mala yakubu lafiya alhaji sai ce wallahi shi mafarki na na gida kasan mun zaune na ce to ni da kan ban mafarkin komai da gida ban na ga gida ina nan cikin shauki na na ga rubutu ma nake sai ce ya ka gani ne sai ce wallahi ne yake bai daɗe da yin amarya ba sai ce amarya ya mafarki ta yi masa tuwon shinkafa miyar kubewa da nama zuku-zuku ashe sauran duk sun farka suna jin sai suka yi shiru sai na ce ta ai wannan in Allah ya kai mu kamar yau ne za a je a gani kai dai ka kai kewar gida kai ta salati ga annabi da ka ji irin wannan na zama ma wa'azi na ashe duk suna ji suka yi shiru sai da gari ya waye aka je harami aka dawo aka kawo ana karyawa sai wannan ya kallo ne sha alajuwa ne yau me me aka yi mani kai mata kubewa ce sai wannan ya kallo ne sai ya ce shai ka gaya musu ne na ce da tun da an yana tare da kai sai wani ke ce muna jin ku cikin dare kana faɗan mafarkin da kai sai wani malami ya ce kai dai kai hankali da annabi kar kai kewar gida ka watsar da komai annabi kawai wasu ma daga mutanen maiduguri a lokacin suka yi aure aka aure larabawa muka yi walici aka yi komai kowa ya mance komai ga annabi haba Allah ƙara mana sa na'am faman li bi kasin wa naka samo da kofi ya ɗauko mun ko ya miƙo mun min arisin daga rijiyar nan ta arisu wa rumatin da kuma ruwan rijiyar ruma fa shauqi shauki na ila shehu tilkal biqa'i hali dahani zuwa waɗannan gurare na madina ya dishe ni fa shauqi ila wadil aqiqi Shau- shehu ya ce shauki na zuwa wadil aƙiƙi wa sal'ihi sal'in sa shi dutse ne a madina aƙiƙa sal'u kuma kwarin madina wajen da kabarin manzon Allah yake nan wannan nahiyar to shauki na zuwa wannan gurare hamani manami ya hana ni bacci na fal manamu jafani baccin nawa ma ya yi min jafa'i mana ya ƙaurace min ba shi ba ne
fa shauqi shauƙi ila na wadin naqa zuwa wadin wa naƙa baqihi da baki annan na wadin naƙa shi ne magabartar sahabban manzo Allah wa lissakharatil malsa da shauƙi na zuwa dutse Ilaihi da'ani.
shi ne dutsen uhudu wannan shauƙin da ni ya kiraye ni zuwa gare shi
fa hal tasmahu al ayyamu shin yalla kwanuka tana yin rangwami gare ni bi audatin da komawa in koma madina na je amma na kuma komawa fahati bugyati faɗa kika jiki koma wannan madina buguyaci shine buri na da bukata wa ta amani shine kuma aminci na in ji da na samu aburi da aminci daga shine in ji da na koma madina wa halliya an aksul atiqa shin yalla ya yanzanta gare ni in samu in tufatar da ɗakin Allah tsoho shi ne baitullahi latik a zama ana sa masa rigar nan dadi kasan manyan duniya ne suke haɗuwa sannan sai a sa a zuro ana sawa waccan ta da kuma sai a ɗauke ta a ajiye a yayyaga a kasa yace ya yanzu ta gare ni in koma amma a kira wani a zo a sawa ɗakin Allah riga da ni an ta sawa ko da shehu alhamdulillah wa na'am taktasi ta tufatantu da ni kaza alqubbatu alkhadara'u haka nan kubba koriya ta madina wajen kabarin mazala rawdu janani wannan nan ne dausayin nan na aljannatu ita ma ta je ta tufatantu a wanke a share da ni wa halliya fulkun bakhiratun Shin yalla ya yanzu ta gare ni samun jiragai masu fitar da hayaki ta sama a cikin teku tuqillu man yuhajjiju baitallahi da take ɗaukan wannan da yake zuwa hajjata ɗakin Allah na ya yanzu ta gare ta ta ɗauka da ni duna tawani ba tare da rauni ko dakatawa ba.
wa tudni lahum ardal habibi qiyadati Shu jagoranci na ya kusantar da jama'un da zan jagoranta ta jirgin ruwa zuwa ƙasar nan ta masoyi annabi Muhammadu.
wa qad shittu bil badaha'i Hakika kuma ni na ɗaukaka kullum ba ni dukkanin abin ginawa bilba da ha'i a cikin kwarin maka da salati ga manzala. Duk wani ginin da ka gani a maka ji tsawonsa na ƙara matsawo da salatin manzon Allah.
sallallahu alaihi wa Na'am.
alaihi salatullahi Iblis kuma na karfafe shi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu gaisuwarsa salatan tuzajjul abda salatin da take cakuɗanta bawa in yi wasta jinani tsakiyar nan na aljannatu shine in ganna cikin rauda alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa tuajjilu fatihi salatin nan albarkacinta ta gaggauta samun fatahina wal muna da burina wattahani da farren ciki nawa ta dinga gaggautawa albarkacin salatin mu ga manzo Allah alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata da manzo Allah thumma salamuhu an gaisuwarsa tuji'u janani salatin nan tana mai haskaka wato ainihin hasken zuciya na au tudi'u magani koko tana mai haskaka kwarran fuskata duka inna wani loko yake jikina tana mai haskaka shi da kuma masaukai na
alaihi salatullahi salatin Allah ita bata da manza Allah summa salamuhu an gaisuwarsa tumallukuni tasrifa kulli ma'ani salatin nan tana mallaka mun sarrafa dukkan abu mai wahala ko menene ya zama ba wahala Mm.
kun bai kona kawai komin ba wahala shi sa za ka komai aka ce shi zai ce labas komai labas komai ka zo labas ka an gama Mm.
mata na shekara 20 ba haihuwa labas ba jari ba abinci labas ban da gida ban je haji ba labasa da shehu ya ce labasa an gama to mu ma labasa Shin
saboda saboda an albarka salatin an hore duk wani abu mai wuya
alaihi salatullahi salatin Allah ita tabbata ga manzo Allah summa salamuhu gaisuwarsa salatan tunajjina salatin da take tsere da mu biduni ma'ani ba tare da wani wahala ba ta tsere da mu daga barin dukkanin damuwa da kalaka salatun wa taslimun salati da taslimi na ubangiji Allah alaihi tabbata ga manzon Allah ma'al alil tare da kirami alayensa masu girma wa sahbihi da sabansa mururar zamani shishuɗe wannan na zamanai Allah ya ta yin haka babu yankewa gare su radiyallahu anhum حرف الحاء حماية هذا العبد من كل حائم محبة خير الخلق مع والعكارم هو المهر والليس الجسور شجاعة وجودا فخير الخلق بحر المكارم هو الشمس والغيث المريء حداية وبذلا وبلها الغيث غير مداوم فساس جميع العرب والعدم كلها فأما هداه اليوم كل الأقاليم وشتت شمل المشركين وقد علا بسطوته التوحيد دون مزاحم إماما كريما منصفا ومقوما أديبا محيبا موصلا للمسافم جليلا جميلا جليلا موفقا متواضعا ولم يك فزلا وليس بظالم وقد كان منصورا بروب فصحبه به دوق البلدان لا بالصوارم فيا ليته قوى العبيد وصحبه لندرك صارا من عدو وغاشم ويولي بنا التوحيد حقا بسرعة وضي ذوي الحاجات من كل راعم بجاه رسول الله ثم سحابه فيعلو منار الدين فوق المعالم عليه صلاة الله ثم سلامه لكي لا يعيش العبد عيش البهائم عليه صلاة الله ثم سلامه فلشعوة في ذكر تسليم حاشم عليه صلاة الله ثم سلامه فقد خير المختار أفكار عالمي عليه صلاة الله ثم سلامه فلسكرة تفنى لديها العوالم عليه صلاة الله ثم سلامه بها أتقي للحب أقصى السلالم عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب البخور الخضارم حرف الهاء alhamdulillah rabin aisha ya ce حماية هذا العبد tsari na wannan bawa inyas من كل هائم daga dukkan mai kutsowa da cuta ko bala'i محبة خير shi الخلق ne soyayya nan tafiyayyen halitta annabi muhammadu مع والعكارم makoman nan na manya-manyan bayan allah da kuma manya-manyan ɗabi'o'i kyawawa هو البحر ma'awal akarimi manyan bayan allah kowa annabawa da waliyai sahabbai duk manzon allah ne mako- صلى الله عليه وسلم nan هو البحر shi kogi ne والليس الجسور shi kuma wato Shaja'atan.
zaki ne mai kutsawa cikin surkukin yaƙi
شجاعة shaja'atan dan sadaukantaka وجودا kogin can kuma dan baiwa lafu da nasharu ne murattab نعم kowanne da dan uwansa wal baru judan أمم.
ko إيه نعم
wallaysa sajuri wallaysa jasuri shaja'atan Mm. dan baiwa shi kogi ne ma'ana ya fi kogi baiwa ma sadaukantaka kuma ya fi zaki mai kutsawa surkuki na'am sai shehu zai gaya maka fa khairul khalqi baharul makarimi ce ka ga fiyayyen halitta annabi muhammadu shi kogi ne na makarimul ahlaki kyawawan halaye wa innaka lala khuluqin azim huwa shamsu shi manzo rana ne wal ghaisul mari'u hidayatan kuma wato a iran gwalgaisul mari'u kuma wato girgije ne mai kwararar da ruwa hidayatan rana ne sifar rana ce na'am lafu da- da nasharun murattab kenan na'am wa shamsu hidayatan Mhm. walgaisul Walgaisul mari'u.
mari'u mujema wa bazlan bazalan cire wau din walgaisul mari'u bazalan mamakon hadari ne mai mamakon ruwa da zuba bu kamar bakin kwarya bazalan dan baiwa wa balhal ghaisa amma wannan shehu ya kawo misali ne yadda za a gane amma zai gaya ma zai warware zai ce di ya fi su ya fi rana wajen shiryatarwa yanzu yana rana babu ya fi ruwa mamako wajen baiwa tunda yanzu ai ba a fara ruwa ba shi komai wa annabi tana yankewa ne na'am
to kaga yanzu zaka ji masana harka wa ba- wa mhm.
balhal ghaisa ghairu mudawun kai rabu ma da girgije mai ba da ruwa ba abin dawamarwa ba ne Mm.
amma baiwar manzon Allah ba dawamammiya ce
fasasa jami'al urbi sai ya shugabanci dukkanin larabawa wal uzmi da kulliha kuma bai bayi baki ɗayanta fa amma hudahu al yawma kullal aqalimi yau kuwa shiryar manzon Allah ta gangame dukkanin sasannin duniya baki ɗaya wa shattata shamlal mushrikina annabi ya wargaza taron nan na mushrikai wa qad ala bisatwatihi at tauhid waƙar haƙiƙa a tauhidu tauhidi ya ɗaukaka bayan ya wargaje kafirai mushrikai bisa da wati da ka- tumbancin manzan Allah duna muzahimi babu wani mai matsatsa a cikin wannan aikin annabi Muhammadu ne kawai Sallallahu alaihi tilo sallallahu alaihi wasallama imaman halin kasancewarsa shugaba kariman mai girma da karamci munsifan mai yin insafi da kawaici wa muqawwiman mai daidaitar da harka ta addini da harkar rayuwar bayan Allah adiban malami mahiban mai kwarjini muhsinan mai kyautatawa lil musakhimi ga masu munanawa mai munanawa da cutarwa annabi muhsinan lahu Mm.
mai kyautatawa ne gare shi sai ka- ka yi ƙoƙarin yin hakan wanda ya munana maka ka yi ƙoƙari ka yi yaƙi da zuciyarka da ajiya ka yi yaƙi ka kyautata sannan ka ba hanya Mm, ba sai in ka ce sai wani a'a sai an an munana kai kuma ka yi ƙoƙarin sakayya da kyautatawa Mm.
to haka manzon Allah ya ce sallallahu Na'am, jamilan kyakkyali ne, shi kyakkyawa ne, jalilan mai girma ne, mushfiqan mai tausayi ne ga halittar Allah.
munfiqan To kaga tausayi sifar annabi ne, mushfiku mai tausayi. Kuma ka ji kowa malami ce wani Allah ya ji tausayi ko Allah baya tausayi, ko ba sifar tausayi ba ne. Allah baya tausayi. ka kuma cewa in ma- malami kai yana cewa yana siffanta Allah da tausayi to sai dai a yafuwa shi ba ya tausayi wanda dalilai masu yawa yanzu da yana tausayi an ya- an haifi yarinya ta fito dan kankani kuma ya kashe uwa mai tausayi baya haka shi jin kai yake yi da rahama tausayi ko na manzon Allah ne
munfiqan wani ma abin ka ji na Allah in ba ka zauna da arufan ba sai ka gudu ka gani da yawa abubuwan da ake jingina wa Allah ko ba na ba ne Eh, ko ka ji mutum ya Allah ka taimake mu jiwa ba lokaci shehu
shi ne ya kai shi insha Allah ba baya taimako to ka gani siffa Allah daban take Eh, shi sa ba za ka gane Allah ba sai ka zauna da mutanensa na munfiqan mai ciyarwa ne annabi muhammadu mutawadi'an mai tawaru ne hali ne wa lam yaku fazzan shi annabi bai zama mai kaurin zuciya ba mai fushi mai tsanantawa la wa laysa zalimi baya kaurar zuciya kuma shi ba a zalimi ba ne ba su fassa ba ne wa qad kana mansuran bi ru'bin ya kasance abin baiwa taimako a shi ne ba Allah ya ce laukun tafazzan galizar kalbe lan fado min haulika ba an Allah ne ya ladabtar da shi ya koya masa komai komai aka yi ba komai na'am wa qad kana mansuran bi ru'bin Sheikh Annabi ya kasance abin baiwa taimako daga Allah bi ru'ubin da razani aka razanar da kafirai fa sahabuhu bihi dawwa buldana sabansa kuma wato sun buɗe garuruwa da addinin musulunci suka kakkai ko'ina bihi da albarkacin manzala la bisawari ban ce maka da takuba ba a'a da albarkacin manzala ko da sun je gari sun yaƙi sun komai sun karkashe ba kaifin takobi ba ne kaifin al- albarka annabi ne sallallahu alaihi na'am فيا وي فيا ليته قوى العبيدة ina ma dai shi manzon Allah ya karfafi wannan bawa in yanzu ya karfafe shi mu ma ya karfafe mu وصحبه da sahabbansa يدركنا ثارا من عدو domin mu riski tarna min aduwin daga maki وغاشم da azalimi mu samu tarna mu riƙa mu abinda aka yi mana Allah manzo Allah ya karfafe mu mu ma mu riƙo fansa mu gani da kanmu Allah ya yi mana fansa ya bari wa muntaqimun wajabara
ربنا الثارا to tarna kenan Eh, an ci zarafinmu an wulakanta mu to Allah ka raya mu eh, in ji shehu mu karbo mu karbo tarna fansa kuma ba mu za mu je mu yakin ba a albarkacin salatinmu da soyayyarmu ga manzo Allah ne zai- zai mana komai Mhm.
ويعلي بنا التوحيد kuma ya ɗaukaka tauhidi la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wato ya ɗaukaka tauhidi shi Allah da mu Haqqan.
haƙiƙa بسرعة da gaugawa ويغني ذوي الحاجات ya wadatar da mabota bukatu من كل رائم kuma daga dukkan mai neman abin nemansa da bukatarsa na masoyanmu inda duk suke Allah ya gaggauta ba su بجاه رسول الله albarkacin manzo Allah ثم صحابه sannan albarkacin sahabbansa فيعلو منار الدين masu miya na addini ya dinga ɗaukaka ya فوق المعالم burbush- burbu- burbushin wato alamomi da tutoci tuta na addinin musulunci ya ɗaukaka bisa dukkanin wani ɗaukakar tuta عليه سلام الله salatin Allah ya tabbata zaman za Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa لكي لا يعيش العبد عيش Albarkacin البهائم wannan salatin namu kada bawa ya yi rayuwa rayuwa ko irin ta dabbobi
عليه صلاة الله salatin shi ne daga ci sai sha sai sai cuta eh, sai handama sai harara rayuwar dabbobi ke Allah kare sami wannan mu yi rayuwa rayuwa irin ta mala'iku ibadar Allah da san manzan Allah da sadar da umarnin Allah da barin hana-hanan Allah kawai da jin daɗi da taimakon bayan Allah to shi kenan dama shi ɗan adam kamar yadda kowa ya sani ah, ah, mm, dabba ne da mala'iku suke kokawa a kansa shi kuma shi ne ɗan adam sai dabbobi su ja shi su ja sai mala'iku su ja su ja to wanda ya nasara ya janye sai ya zama shi Yawwa, idan mala'iku suka janye bawa ya zama halayen ma'aiki dama shi na mala'iku ne Mm, imam alfazazi ba ya ce wula adami kulkuhu malakiyatun shi dai jikin annabi gashi na mutum ne amma ɗabi'a na mala'iku ne mala'iku kuma da zaman karanta numfashinsu numfashinsu ma shi shi tasbihi ne su ko su yadda numfashi yake fita mutum baya gafala da numfashinsa haka suke ibadar Allah to idan mala'iku suka samu suka yi nasara suka janye ka Allah ka ba su nasara a kanmu to duk wata ɗabi'a mai kyau za ka ga kana kanta ba abin da zai burge ka sai bin Allah da san manzon Allah duk wani kwama cala za ka ga baka san shi ba baka gane shi ma amma idan dabbobi suka suka fusge ka suka fusge ka suka kwato ka hannun mala'iku ka zama su to an gama ka zama dabba duk wani abu na iskancin dabba za ka iya dabba ba ta sada zumunci dabba ba ta bin Allah dabba sai aikata wauta da sako da jima'i dabba haka yadda ne ka san dabba yanzu dabba ana kallo kyanwa ta haihu dabba ce da ta dan fara tsotson mama za ta buge ta ta yi gaba in ta sa ta dan barta ta sha in dan wani abu ka jefa musu maimakon uwar in ta dan samu ta dan gwatsara ta ba wa yar a'a iyar ma ta dauka sai ta bi ta ta kwace ina zumunci ina mutunci to idan ka sake suka yi nasara suka kwace ka daga hannun mala'iku shikenan shi dan adam a tsakiya yake saboda ka za ka ga shi dan adam komai yana iya zama komai da ka sani wani abin in dan adam ne ka san abin ya fi karfin aljami wata rana mun je yankari ko sai ana ya gaiwayawa an ajiye mota kasar dabbobi suna fitowa wani lokaci can kuwa sai wani bakin zaki ashe ya surfo da gudu ya yi waje jan da muke haba malam mutanen da maza da mata raddada da aka dinga shiga mota ana rufewa a lokacin ta ta ta bafulatani ni dai ba wani sadaukantaka ne ba allah dai ya taimake ni kawai na naga cewa ai dabba ce ta to kawai na ja gefe na tsaya zaki na idansa jaja wuri ya zo ya kalle na haka na ta tawassuli sai ya shige sai da ya shige wani waje can sannan sai aka bude kofa na shiga mota mutanen mota ka ce a shi zaki eh da ka gudu wani ce a ai da wani mutum ne ya taho daga surkokin dajin nan ni ne gaba a wajen gudu saboda sharrin dan adam baka san me ya taho da shi ba amma dan zaki ai duk da ba wani lokacin zaka ga in ce kawai dai sa Allah ya bani an je wani bafulatani ya zo wajen alaran abokinsa ana satu ana karanta alkur'ani ana kasan kowa ya ajiye allarsa sai gardawa a kewaye in an gano wani abu ana kokarin a kama sai wani garda ya ce bai taɓa alin ba a taɓi wancan alifin kasan sai akwai na za a taɓa akwai na za a yi suka ko a soke shi ana ta yi ana ta yi to shi wannan mafulatani dattijo ya zo abokin malam ne yana jira su gama su je su gana sai shi ma shiga ga sai ga yara matasa duk kowa yana gyara sai ce a yi kaza a yi shadda can bai yi mala ba jamar da sai ga kowa ya yi magana a gurin na shi ne bai gyara ba ya ga sauran allon ƙarshe can sai ce a karan kallon a taɓi wau ɗin can a taɓan wau a taɓa mun wau ɗin can kazan sai suka ɗau alƙalami aka ɗan maimaita wau ɗin ya ce hmm to yaya haka kuma kaga shi ba alarama ba ne bai san ba a taɓa wau ba ko sai da aka gama suka gama gana da malam aka to za a raka shi sai wani daga cikin gardawa na kasan gardi a karon kalla ashe dama kai ma babban makaranci ne haka sai ya ce oh oh ni ba makaranci ba ne sa'a Allah ya bani kawai yau kaga Allah ya taimake shi ko Allah ya taimake shi Mm, ya faɗi gaskiya na'am alhamdulillah alhamdulillah la ƙara na madarar